ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا أشرنغ وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة ذو مدينة da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da biyu ga watan biyar a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti a nan cikin fadar jihar gombe a kuma nan unguwar bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin sura mai albarka suratul ma'ida mun kwana a nambar aya ta 47 za mu tashi kan nambar aya ta 48 na'am alaramma mai allah yake أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Inna oh, abinan wa'anzan na ilaikal kitaba, sa'an nan kuma muka sauke maka littafi zuwa gare ka, bil haƙƙi da gaskiya, musaddiƙan lima bayyana ya daihi, shi wannan littafi da muka sauke maka yana mai gaskata dukkanin littattafan da suka zo gabaninsa. minal kitabi na daga littafi ai bi ma'ana minal kutubil munazzala daga cikin littattafan da Allah ya saukar daga ainihin wato sama wa muhaiminan alaihi sannan kuma yana mai ba da shaida a kan shi muhaiminan malamai sun masa fassarori guda uku suka ce muhaiminan alaihi ƙur'ani yana mai ba da shaida a kan littattafan da suka gabace shi yana tabbatar da cewa su ma daga gurin Allah suke ya tabbatar da attaura ya tabbatar da injila ya tabbatar da zabura ya tabbatar da suhufi ibrahim wa musa dukansu ƙur'ani ya tabbatar da cewa su ma sauƙaƙƙun littattafai ne daga gurin Allah wannan shine fassara ta farko da malamai suka yi wa wa muhaiminan alaihi fassara ta biyu suka ce wa muhaiminan alaihi shi alƙur'ani yana ainihin wato sama da dukkan littattafan da Allah ya turo ma'ana Allah da ya sauke a taura da injila da zabura da sauran littattafai to sai kuma ya sauke littafin ƙur'ani wanda shi wannan littafin ƙur'anin ya fi sauran waɗancan littattafan yana sama da su wannan shine fassara ta uku fassara ta abinan ta biyu fassara ta uku da malamai suka yi wa muhaiminan alaihi suka ce ana nufin wato wannan littafi ya zo ya soke hukunce-hukuncen da littattafan da suka zo kafinsa suka zo da su wato ya soke attaura ya soke injila ya soke zabura ya soke suhufi ibrahim wa musa ma'ana dukansu waɗannan littattafan gaskiya ne daga allah suke amma ƙur'ani ya soke yin hukunci da su da zuwansu kamar yadda yake faɗa alif lamim allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum الله الرحمن الرحيم نعم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نعم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل سامي من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان Allahu akbar Allah madaukakin sarki yace alif lam mim alif lam mim alulan jaye mi ara Allah yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah ubangiji madaukakin sarki babu abin bautawa da dacewar bauta sai shi kuma shine alhayyu tsaye- rayayyen sarki rayuwar da bata da farko kuma bata da ƙarshe alƙayyum tsayayyen sarki irin tsayuwar da ta bambanta da tsayuwar wane da wane da wane shi ƙayyumiyyarsa ta wuce ta kowa alhayyul ƙayyum Allah ya ce nazzala alaikal kitaba bil haqq Allah ya sauke maka littafin Qur'ani da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi shi wannan Qur'anin yana gaskata littafan da suka zo kafin sa an gane ku musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata kuma Allah ya sauke at-taura sai Allah ya ce min qablu ko wa anzala taurata wal injil ya sauke at-taura da kuma injila sai ya ce min qablu hudal linnasi kafin zuwan qur'ani da at-taura da injila shiriya ne ga mutane da su suke addini da su suke bautawa Allah amma yanzu wa anzala al-furqan Allah ya sauke qur'ani dan haka ya share hukuncin Qur- abin nan at-taura da injila da zabura da sauransu dan haka suka ce wa muhaiminan alaihi anan yana ɗauka fassara guda uku ko dai wa muhaiminan alaihi wato qur'ani yana shaida akan attaura da injila da zabura da sauran da cewa daga gurin Allah suke ko kuma muhaiminan alaihi qur'ani yana sama da attaura da injila da zabura da sauran littattafai ko kuma muhaiminan alaihi qur'ani ya soke hukunci da attaura da injila da zabura malamai suka ce waɗannan duka fasarori ne ba wanda suke kusa da junansu in ka fassara da cewa qur'ani yana shaida akan attaura da zabura haka maganar take in ka fassara da cewa ƙur'ani yana shaida ma'ana yana sama da attaura da zabura haka maganar take haka kuma in ka fassara da cewa ƙur'ani wato ya soke hukunci da attaura da zabura da sauran da tafai duka haka maganar take an gane maganar da kyau ko dan haka Allah madaukakin sarki yace fa hukum bainahum bima anzalallah kayi hukunci gare su da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar maka wala tattabi ahwa'ahum karka ainihin wato bi soye-soyen zukatansu amma ja aka min alhiƙi ka kauce wa abin da ya zo maka na gaskiya ma'ana karka bi yahudu karka bi nasara karka bi kafirai karka bi arna har su ja ka zuwa ga kauce wa abin da Allah ya saukar maka ka kauce masa ka je ka yi aiki da irin nasu hukuncin ko da irin nasu tunanin wannan ba manzan Allah ba kai balma malamai suka ce ba da manzan Allah ake wannan maganar ba an tauna aya ne dan abu an tauna tsakuwa ne dan abawa mai aya tsoro an yi maganar da manzan Allah amma asalinta da al'ummar manzan Allah ake domin annabi ai ba zai kauce ta farkin Allah ba annabi ba zai bi kafirai ba haka ne ko ba haka ba annabi ba zai ba arna ba ba zai karkata zuwa gare su ba amma Allah yana wajahar da magana wani lokaci zuwa ga manzon Allah saboda mu mu ɗauke ta da zafi cewa fa da mu ake ma'ana in annabin ba a bar shi ba an gaya masa haka to mu kuma su waye ne da ba za a gaya mana abin da ya fi haka zafi ba da haka yake cewa wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi soye-soyen zukatansu amma ja'aka min alhaqi dangane ga barin abin da ya zo maka na gaskiya haka ya gaya wa annabi dawud ma alarma ya ce ya dawudu inna ja'alna يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى Mhm.
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله Mm.
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب Allah maɗaukakin sarki ya ce ya Dawudu ya kai annabi Dawuda inna ja'annaka khalifatan fil ardi mun sanya ka ka zamanto mayau a bayan ƙasa mun sanya ka ka zama khalifa a bayan ƙasa da haka fahakun bainan nasi eh bil haqqi kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi soye-soyen zukatansu wala tattabi il hawa kar ka bi son zuciya fa yudilluka fayudillaka an sabilillah sai ya kawar da kai daga tafarkin Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce innal ladhina yadilluna an sabilillahi lalle waɗanda suke kaucewa tafarkin Allah subhanahu wata'ala lahum azabun alimun lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani bima nasu yawmal hisab dangane da abin da suka manta na ainihin wato ranar tashin alkiyama ko kuma abin da suka watsar na hukunci da littafin Allah a ranar tashin alkiyama kun ga yadda Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kar ka bi soye-soyen zukatan mutane haka ya gaya wa annabi Dawud cewa kar ka bi son zuciya to don haka Allah maɗaukakin sarki yana karkatar da magana kai tsaye zuwa ga annabawansa saboda su mabiyan su zamto a bisa wato ankara da gane cewa da su ake Allah ya ce li kullin ga kowanne daga cikin ku ja'alna minkum mun sanya a cikin ku shir'atan shari'a wa minhajan da kuma tsarin addini malamai suka ce me ake nufi da li kullin ja'alna minkum likullin ja'alna minkum ga kowanne mun sanya a cikinku ko daga cikinku malamai da yawa suka tafi akan cewa ana nufin annabawa ne wato kowanne annabi mun sanya masa tsarin shari'arsa da kuma tsarin menene tsarin gudanar da rayuwarsa akwai abin da annabawa sun haɗu a kansa gaba ɗaya ba su yi saɓani ba akwai kuma abin da sun bambanta dangane da tsarin addini duk abin da ya shafi tauhidi da aƙida wannan gaba ɗaya annabawa akan abu ɗaya suke an gane magana da kyau ko gaba ɗaya annabawa akan tauhidi ɗaya suka tafi Allah maɗaukakin sarki ya yi ta kawo mana misalai wa ila samuda akahum ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Mhm.
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة Mm.
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين Allah maɗaukakin sarki ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan haƙiƙa mun tada manzo a cikin kowace al'umma kowace al'umma mun tara mata da manzo wanda ya je mata wa'azi amma abinda kowanne annabi yake zuwa ya faɗa wa al'ummarsa shine ani ibudullah ku bauta wa Allah waje ta nibu tagut ku nisanci gumaka Allah ya ce fa minhum man man hadalla a cikin su akwai wanda Allah ya shiryar wa minhum man haqqat alaihi dalala amma a cikin su akwai wanda bata ta tabbata a kayinsa don haka bai bi Allah ba waɗan cikin waɗanda suke al'ummar annabawa da suka yi musu wa'azin biyayya ga Allah to haka Allah ya ta kawowa ya ce wa mutanen salihu ku bi Allah ku bauta masa ya ce wa mutanen Hudu ku bi Allah ku bauta masa ya ce wa mutanen Shu'aibu ku bi Allah ku bauta masa don haka sai malamai suka ce wannan abin da ya shafi tauhidi na bauta wa Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa cikin bauta da abin da ya shafi aƙida da abin da ya shafi imani da gaibi da imani da lahira da imani da abubuwan da Allah ya sa kowa ya imani da shi wannan da annabawa da manzanni ba su da sabani a kayi amma tsarin shari'a tsarin ibadoji to a nan ne suka samu bambance-bambance irin kalar ibadar da aka ce annabi Musa ya yi da hi da al'ummarsa ba ita ne aka ce wa annabi Isa ya yi ba ina fata kuna fahimta irin kalar ibadar da aka ce wa annabi Ibrahim ya yi ba ita ce aka ce wa annabi Nuhu yayi ba shine da kullin minkum li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikin ku mun tsara masa shari'a da kuma tsarin rayuwa ma'ana bangaren abin da ya shafi tauhidi wannan kai tsaye kowa abu ɗaya muka ce yayi amma abin da ya shafi tsarin gudanar da ibadoji to wannan kuma akwai wanda mun sauke kaza wani kuma mun ƙara masa da kaza wani mun ce yayi kaza wani kuma mun ce masa ya bar kaza an gane magana da kyau ko Allah ya ce walau sha Allahu da Allah madaukakin sarki ya ga dama la ja'alakum ummatan wahida da sai ya saka ku ku zama al'umma kwaya daya me ake nufi da wannan ma'ana da Allah ya ga dama da sai ya turo mana annabi kwaya daya tak a duniya kawai ya ce duniya tun daga farkon ta har karshen ta tsarin annabi guda daya za a bi ina fata an fahimta sai zamto kawai babu wani al'ummar annabi isa al'ummar annabi musa al'ummar annabi kaza a'a kawai duk al'umma ta annabi kwaya ɗaya ne to shine walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya ga dama da sai turo mu da annabi kwaya ɗaya tun zamanin annabi Adam sai ya zama har zuwa yau annabi Adam kawai ake bi da tsarin shari'arsa ko tun zamanin annabi Nuhu tun da ne farkon manzanni sai ya zamto ma'ana tsarinsa ake bi tun daga lokacinsa har zuwa yau har kuma ranar tashin alkiyama to amma da Allah ya ga dama sai ya sa tsarin annabi Nuhu daban tsarin annabi Isa daban tsarin annabi Musa daban amma inda Allah ya ga dama duk da sai ya haɗe mu wasu malamai suka ce abinda ake nufi da cewa walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya ga dama da sai ya saka mu karkashin tsarin shari'a guda ɗaya ba wai bin annabi guda ɗaya ba sai ya zama annabin ɗaya ne amma tsarin shari'ar kuma daban-daban duk al'ummar da Allah ya tara sai ya ce ku ba annabi kaza amma tsarin shari'ar ku kaza kuma to da Allah ya ga dama da sai ya haka to malamai suka ce meye hikimar da ta sa Allah ya bambanta mutane wasu suka ce hikimar da ta sa Allah ya haka saboda a ga su wane ne za su ba Allah da gaske su wane ne ba za su bi da gaske ba su wane ne za su yi abin da aka saka su su wane ne ba za su yi ba idan kiyama ta tashi sai a bambance ai yanzu kun ga akwai hadisai da suka nuna cewa gobe kiyama mu za mu ma ba da shaida akan al'ummar annabi nuhu kaga kenan ya nuna mu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna da wata daraja ta biyayya da muka yi manzon Allah har ya kai matakin da za mu ba da shaidar wasu al'ummai a gobe kiyama da wasu annabawa a gobe kiyama wanda inda a ce ba a bambance ba wataƙila da ba za a samu wannan ba suka ce wannan yana daga cikin hikimar da sa Allah ya bambance saboda ya nuna wato waɗanda suke da daraja wanda suka bi Allah subhanahu wata'ala walakin sai dai Allah ya rarraba mu ne ya kakkasa tsare-tsarenmu liyabluwakum fi ma atakum dan ya jarrabe ku cikin abin da ya baku shine maganar da na faɗa ɗazu cewa a ga suwaye za su yi da gaske wasu waye kuma za su yi wasa fastabiqul khairat dan haka ku yi gaggawar zuwa ga alkhairi ila Allah marji'ukum jami'an zuwa ga Allah ne makomar ku take gaba daya fayunabbi'ukum bima kuntum takhta fi ma kuntum bima kuntum fihi takhtalifun Allah zai ba ku labari cikin abin da kuka kasance kuna sassaɓawa da junanku Allah ya ce wa anihikum bainakum bima anzalallah kuma kai musu hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum ka ainihi karkabi abin da ya shafi soye-soyen zukatansu kun ga sau biyu Allah ya maimaita manzon Allah wannan a cikin wannan ja yace wa hadarhum kai taka tsantsan da kafirai da arna ka shiga taitayinka dangane da munafukai da arna makiya Allah an yaftinuka an ba'dhi ma anzala Allah ilayka saboda kar su fitine ka ka bar ba'd malamai suka ce ba'd anan zukira lakin bi itlaqil kulli an ambace shi ne amma ana nufin duka wato karka kuskura ka ainihin wato bar su fitine ka ka bar dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki saukar maka na littafi ina fata an fahimta ka bar dukkanin abin da Allah ya saukar maka na menene na littafi shi yasa da Allah ya zo yana magana akan abin nan wannan mutumin da ya yi imani a zamanin annabi Musa wa qala rajulun min ali fir'auna رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه Mhm.
وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم Mhm.
إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار Allah ya ce wa qala rajulun wani mutum ya faɗa min ali fir'auna mu'minun mumini min ali fir'auna daga cikin alayen wa fir'auna yaktumu imanahu yana ɓoye imaninsa yayi imani da annabi Musa amma ya ƙi ya bayyana saboda tsoron bala'in fir'auna yace a taqatuluna rajulan yanzu za ku kashe mutum don a lokacin ana ta mitin mitin din yadda za a kashe annabi Musa ya ce a taƙatuluna rajulan yanzu za ku kashe mutumin mutum an ya ƙola rabbi Allah don ya ce Ubangiji na shine Allah ya ce wa in yaku sadiqan kadiban idan da ƙarya yake muku abin da ya zo yake faɗa muku cewa akwai Allah fa alaihi kadhibuhu to ku bar shi ƙaryarsa ai za ta tabbata a kansa wa in yaku sadiqan in kuma da gaske yake yi abin da yazo yake faɗa gaskiya ne yace yusibukum ba'd alladhi ya'idukum abinda ma'ana ba'd anan gurin ay yusibukum kullu alladhi ya'idukum duk abin da yake muku alkawari na azaba za ta same ku idan ba ku yi imani ba to zai same ku don haka ba'adu wani lokaci yakan zo kamar yadda malamai suka ce bi itlaqil kulli yana nufin gaba ɗaya ne ai kaga ba ana nufin yusibukum ai ba'd allazi shashi allazi ya'idukum ba wani bangare na abin da yake muku a'a duk abin da yake muku alkawari na azaba matukar ba ku yi imani ba zai same ku an gane magana da kyau ko inna allaha la yahdi lalle Allah baya shiryar da man huwa musrifun ko wanda ya zamanto mabarnaci a cikin al'amarin Allah kazzab ko sannan kuma makaryaci a cikin al'amarin addinin Allah shine wani mawaƙi ke cewa idil ahdasu fil a- fil umuri dabbaraha duna shiyuhi tara fi ba'dhi hal khalala yace idil ahdasu idan aka samu yara ƙanana fil umuri a cikin al'amuran rayuwa dabbara su ne suke gudanar da su suke tsara su duna shiyuhi aka ajiye manya yara suke gudanar da al'amura tarafi ba'adhi halhalala za ka dinga ganin wato shirme da hayaniya a cikin duk al'amura ai bi ma'ana ba wai za ka ga wato shirme da hayaniya a wa- ɓangaren al'amuran ba in dai yara su za su dinga gudanar da harkoki to gaba ɗaya al'amura damewa za su yi amma sai ya amfani da ba'ab dan ya nuna cewa ana nufin kullu kenan dukkanin gaba daya dan haka ma anan da yake cewa wato wahdarhum kai taka tsantsan da su an yaftinu ka kar su fitine ka an ba'd ma anzala Allahu ilayka gabarin dukkanin abin da Allah ya saukar zuwa gare ka sai Allah madaukakin sarki ya ce fa in tawallau idan sun juya baya sun isu imani fa alam anna ma yuridu Allahu ka sani abin da Allah yake nufi an yusibahum bi ba'di dhunubihim kaga nan ma bi ba'di ay bi kulli dhunubihim da dukkanin zunubansu da suka aikata Allah madaukakin sarki zai shafe su Allah madaukakin sarki yace wa inna kathiran minan nasi domin da yawa daga cikin mutane la fasiquna fasikai ne mutanen banza ne mutane da yawa sun ki su yi imani da Allah Allah yace afa hukumar jahiliyyati yabghun yanzu hukuncin jahiliya da babu adalci a ciki shi suke so a ci gaba da gudanar musu shi suke so a ci gaba da tafiya a kayi ba za su bi hukuncin Allah ba Allah ya ce wa man ahsanu minallahi hukuman ai babu wanda yafi Allah iya hukunci liqaumin yuqinuna amma fa ga mutanen da suka san me suke yi mutanen da suke sakankancewa da Allah sun san cewa lalle babu wanda yafi Allah iya hukunci da kuma iya tsarin rayuwa Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu kamar yadda jiya muka faɗa cewa saboda matsaloli da suke faruwa da al'amura da suke kasancewa akwai buƙatar mu ba wa mata shawarwari dangane da yadda za su dinga gudanar da harkokinsu da al'amuransu ba don kuma ba sai don saboda a dinga samun saituwa da gyaruwar al'amura a jiya mun fara karanto maganganun wata mata daga cikin mata magabata wanda ake kiranta umamatu bintul harith wanda take yi wa yatta wasiya cewa ga yadda za ta gudanar da tsarin rayuwar gidan mijinta in tana so ta zauna lafiya to mun kawo abubuwa guda uku da ta bayani a kansu yau kuma za mu ɗora insha Allahu ta'ala abu na farko da ta yi magana ta ce falhudu ulahu wa ta'a bil qana'a wato ta zama mai kaskantar da kai da kuma wadatuwa da abin da miji ya bata wannan yana daga cikin abin da yake sa mace ta zauna lafiya a gidan mijinta abu na biyu ta ce wa husnul sam'i lahu da kuma sauraro mai kyau ga miji lokacin da ya zo yana magana ki saurare shi ki fahimci me yake nufi kuma me yake so ki idan tsari ne na zaman gida ki gane me yake bukata a yi in tsari ne na 'ya'ya ki gane me yake so a yi in tsari ne na abincin da za a girka ki gane me mijin yake bukata me hakikanin maganganunsu suke nufi to idan kika zama da wannan abu na biyu to za ki zauna lafiya wa ta'a sannan ki zama mace mai da'a shine abu na uku da ta faɗa cewa mace ta zamanto mai da'a ga miji in miji ya saka ta ta yi in ya hana ta ta bari hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana yake cewa matar arziki matar kirki ya ce ita ce allati idza amartaha ata'atka idan kai mata umarni za ta ma da'a wannan yana daga cikin ɗabi'ar mace ta arziki hatta a gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mafhumul mukhalafa na wannan magana kenan ya nuna idan mace ba ta da da'a ga mijinta to tana daga cikin matan da ba su da lissafi a gurin manzon Allah Allah ya sa mu dace to shine malam yace wa ammar rabi'atu ko thalithatu war rabi'a amma ɗabi'a ta hudu ko ta uku da ta hudu da ake so mace ta lizumce ta yace fattafaqqudu limawadi'i ainihi wa anfihi ki wofantar da inda duk zai kai idansa da kuma inda duk zai kai hancinsa me ake nufi da wannan sai ta fassara ta ce fala ta kawo ainihi minki ala qabihin kar ki kuskura idanun mijinki ya harba ya kalli mummunan abu me ake nufi da wannan ki zamanto mace mai tsafta kenan kar mijinki ya shigo gida ya ga can ɗin yara sun yi kashi ba a zubar ba akwai mata marasa lissafi wallahi sai yaro ya kashi tun safa karfe tara amma bata zai ta zubar da hi ba har karfe sha ɗaya da rabi ko karfe sha biyu na rana kudaje su ta binsa idan miji yana da kyankyami wallahi ba zai ci abincinki ba ni na ga mijin da ya ga wani abu na kyankyami dangane da matarsa wallahi wallahi ba yadda ba a yi ba auren nan ya miƙe amma sanda auren nan ya mutu ya ce shi ba zai iya zama da wannan kazamar ba aka yi aka yi ya ce wallahi daga ya ganta tuna wannan kazantar yake yi akwai matar da za ki ga ta zo tana girki zufa na zuba a jikinta amma saboda tsabar kazanta ba za ta iya koma gefe ta ɗauki hankacin ko kyalle ta goge zufar nan sannan ta zo ta ci gaba da abincin ba wanda wannan kazanta ce kai wallahi wata ma idan abu ya zo da matsala tana kan tukunya tana girki in majina ta zo sai dai ta fet hakan nan ta yarfar a gefe kuma ƙarshen ta zaka samu dan wake take jefawa na rantse da Allah kun san dan wake ana yawan tsoma hannu a ruwa a abin nan da haka in ta far hakan nan ta yarfar sai ta tsoma hannun a cikin ruwan dan waken kaga wallahi wannan idan mijinta in mijinta mai kyankyami ne wallahi in ba sa'a ba sun rabu kenan to akwai mata marasa tsafta duk wani abu da za ta yi da kazanta za ta yi shi ba za ta mai da hankali ta kula da tsafta ba ta kula da ingantuwar wannan abun ba shine wannan mata take gaya wa 'yarta ta ce fala taƙa'u ainihin minki ala ƙabihin karki kuskura idanunsa ya harba zuwa ga wani abu na ƙazanta a tattare da ki shi yasa zaman aure fa da kuke gani da wasu ka ɗauka zama ne na ahole kawai ki kunna talabijin ki kama arewa 24 ki harɗe akan kujera kina kallo ga wanke-wanke a can baki yi ba ga shara a can baki yi ba ga yara baki musu wanka ba ga kujerunki sun yi dotti baki baki mofin kika goge su ba shimfiɗar mijinki a yamutse baki gyara ba kicin ɗinki a wargaje gurin wanke-wanke malam ka gaje ka samu kwanuka malam dami guda a gurin wanke-wanke dami guda malam ƙudaje gaba ɗaya sun zo sun yanyame gurin kana shigowa za su yi bu suna maka welcome barka da zuwa mai gida saboda gamiya ga gaya ga sauran indomi ga takardar tsire ga wacce sheganta kuna minar ja'iri na gaba ɗaya duk ta zo ta haɗa ta ya mutsa komai mana wannan duk yana daga cikin rashin tsafta wallahi macen da ta san me take yi ba ta da lokacin zama a cikin gidanta kuma ba ta da lokacin shara ba ta da lokacin ma'ana kullun ita a cikin tsafta take kawai lokacin shararta daga tagar datti a tsakar gida lokacin wanke wankenta daga taga mutum ɗaya ko biyu sun ci abinci ba ta barin cokali wannan wallahi ba a wanke ba cokali ba ta yadda tana ganin an ci abinci an ajiye za ta ɗauki kwananta dai ta wanke ta sikalle shi ta zo ta saka shi a cikin kwando kai wata ma wala ta ɗauka ta je ta jera su a cikin kanta a cikin kicin ko a cikin sto to wannan ita ce ta san me take yi amma kina ji kina gani al'amura sun ki saiti kuma kin ki saita miji yayi fada yayi masifa ya kaurace miki daga abincin ya daina kaza ya daina kaza duka yanzu ga hinan sai ƙara buɗe restaurant ake yi a cikin garin nan haka ne ko ba haka ba sai ƙara yawan buɗe restaurant ake yi me ya faru saboda mata ba sa iya gamsar da mazajensu da abinci da haka sai kin yanka sai ki hange shi kawai yayi fakin ha alhaji lafiya ya to ya za a yi dole haka za mu yi idan ne ba za a maka abin da kake so ba mai daɗi kuma shi fa abinci mai daɗi fa wallahi sanin aiki ne da sanin makama ba wai yawan kuɗin cefa ne ba ne wata wallahi sai ka ɗauki ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku ka bata wallahi in ta rangaɗa ma abinci in ka zo ka dinga sambatu kenan saboda ta iya ki ajiye girman kai ki je ki koya in baki iya ba ki je ki koya amma ke ga girman kai ke ga nunkufurci ga fushi ga haɗa fuska to da wanne za a ji da wanne mijinki zai ji ke dai ba za ki mar abinci mai daɗi ba shi ko ba zai dawo ya ji ƙanshi na tahi a cikin ɗakinki da falonki ba tsakar gidanki kuma ba zai same shi a share ba tayil ɗinki ba zai same shi an yi mofin ba wallahi wata ban ɗakinta kana shigowa tsakar gida za ka jiyo warin ban ɗakin ta na tashi a tsakar gida daga tsakar gida kana jin warin ban ɗaki yanzu fa muna wani zamanin da ba wai maganar aizal ko maganar wani haifo ki je ki wanke ban ɗaki ko ki wanke kaza ba yanzu mun kai wani zamani da hatta akwai mayin da ake sirwa wanda yake aiki guda uku a ban ɗaki na farko zai ainihin wato wanke ban ɗaki tas na biyu wallahi zai sa ban ɗaki ya dinga ƙanshi kamar an sa turaren wuta a cikin shi na uku yana da wasu chemicals a cikinsa shi wannan man wanke ban ɗakin wanda duk wani ƙwaro da yake cikin ban ɗakin idan dai ruwan ya kai kansa to sunansa gawa kyankyaso ne tautau ne gizo-gizo ne wacce tsiya in dai aka watsa ruwan a ciki aka sa tsintsiya aka share to sunansa ya mutu ki je ki bincika ki saya mana nawa yake kwata-kwata amma wata magaribar fari jama'a magaribar fari za ka ga kyankyaso sun fi guda 550 suna zirga-zirga tsakanin ban ɗakinta da falonta sai kayo ta nan sai ka ga bakwai sun yi wurr sun yi nan in ka sake wa ta nan ga guda goma sha uku sun yi nan da gudu ba abin da ya dame ta walla akwai mutumin da na sani in dai ya ga kyankyaso a rawun inda yake to ba zai ci abincin gurin ba kowaye ne ya yi shi kuma komai daɗin shi in dai ya ga kyankyaso ya wulga to sun yi sallama da abincin gurin kafin ya dawo hayyacinsa da normal ɗinsa ya ɗauki wasu awanni amma ke ba ki da tsafta ba ki da abin nan yara su yi fitsari akan kujera ba ki mofin ba ba ki zo kika sa tsumma da ruwa kika tsantsane ba magarba za ta yi ba za ki kunna turaren wuta ba ba za ki fesa ko da air freshener din nan ɗaki ko falo ya kamshi ba yasa za ki ga maza da yawa sun gwammace su fito su je su yi hira a waje sama da su fito gurin matansu ko su zauna a gurin matansu su tattauna da su saboda ba sa samun abin da suke bukata saboda haka dai abu na hudu fattafaqqudu li mawadi'i ainihi ki tabbatar da cewa inda ainihin wato idan sa yake karya kai zuwa ga wani abu shine tace fala yaqa'u minhu ainihi ala qabihi ainihi ala qabihi tace wala yashtumu minki illa atyaba rihi karki kuskura hancin sai shinshinu wani abu in ba kanshi mai dadi ba na sha faɗa muku hatta dosbin yanzu yana da turaren shi dosbin ba wai turaren ɗaki ko turaren banɗaki ko turaren falo ba dosbin wannan yanzu yana da turaren shi zaki je kasuwa ki ce a baki turaren dosbin za a baki idan kika zo kan dosbin fes hakan nan kika fesa duk warin da dosbin yake wallahi tallahi ya tashi aiki a lokacin wuni zai yi wallahi yana kanshi in mutum ya zo gifta maimakon ya kau da hanci wallahi sai dai ya kara kai hancinsa gurin saboda kanshi dosbin din yake yi ki je ki bincika mana ko ni zan bincika miki to wannan shine yake cewa wa alami ki sani annal kahala lalle shi kwalli ahsanal husnil mawjud yana daga cikin abu mafi kyawu da ake da shi wato mace ta samu kayan liƙe-liƙe da manna-manna a fuskarta yana daga cikin abin da yake kawata ta kuma yake nuna wa mijinta ta san me take kuma tana da tsafta ki karki kuskura ki zauna da datti yanzu don Allah jama'a yadda ake cikin zafin nan tsananin zafi da yadda ake rana da yadda 'yan nefa suka zama 'yan bukulu eh ba sa barin wuta wanda ma iska za ta ɗan kora wani abu wallahi in mace bata zama mai tsafta ba wallahi ta dinga tashi kenan ko ta ko ina wallahi ban ɗakin ta ya tashi cikin ɗakin ta ya zama yana tashi falon ta ya zama yana tashi ita kanta ta zama tana tashi kai wallahi gashin kanta wannan idan ba mai kula ba ce wallahi zaka ji yana tashi haka ne ko ba haka ba gashin kanta in ba ke da tsafta dama a irin wannan lokacin ake gane mace mai tsafta saboda babu sanyi ba iska mai kadawa ballantana ta rufa miki asiri dama su suke rufe asiri ba fanka barantana ta kore ta rufa miki asiri so idan ba ki da tsafta yanzu nan za a gane ki yanzu nan za a gane ki to duk waɗannan abubuwan wala suna daga cikin abubuwan da suka jawo matsala aka wayi gari mata suna da matsala tsakaninsu da mazansu kuma suna ta neman ya za a yi a gyara sun kasa gane ina ne hanyar gyara ki ɗauki waɗannan matakan mijinki ki kula da ya ɗabi'arsa take miji kala-kala ne namiji kala-kala ne akwai wanda wani abin baya damun shi akwai wanda da shi da ita duka buskuda ne gaba daya shi ba wanka ba wanki ita ma ba wanka ba wanki shi wani garmaho haka majukulatu ita ma majukulatu komai a wargaje to in ke haka kike shi ma haka yake to shikenan jaruwal majruru muta'allaqani ala madha ala adamin nazafati kin zama jaruwal majrur da ke da shi wanda kuka ratayu akan rashin tsafta sai ku ta bugawa amma idan aka yi sa'a wani namijin yana da tsafta matarsa ba ta da tsafta aka yi rashin sa'a to matsala ne haka idan aka yi rashin sa'a wani namijin ba shi da tsafta matarsa tana da tsafta to matsala ne wallahi wallahi wani idan kika je kika ga yadda yake kika ga matarsa yadda yake zaki ce Allah sarkin haɗi so Allah manya in ba Allah ba zai haɗa wannan da wannan don Allah kwata-kwata ba su kama ba wajen haɗuwa ita daban shi daban ba ma ya za a yi Allah ya haɗa su wani za ki ga ƙafarsa wallahi idan wani saurayin ƙadangare ya rugo da gudu to zai samu inda zai fake don yana da wani makeken faso a ƙafar shi wani ɗan saurayin ƙadangare in wallahi zai ɓatan dabo a cikin fasonsa fason ƙafar shi ba abin da ya dame shi haƙwaransa babu buroshi kubewar hekaran jiya waccar da ta hekaran jiya da jiya tana nan ta yi mandako kai fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to duk waɗannan fa wallahi su suka hana mu jin daɗin aure su suka hana mu zaman lafiya wani abun fa ba talauci bane kawai tsaba kin san idan ɗan adam ya yamutse da yawa wala ko yana da wadata sai dinga jin haushin kansa da kansa yana jin haushin na kusa da shi ma saboda a yamutse yake magana wannan ba a so a yi mishi yanzu wata a wannan yinin yadda ake galla rana da zafi wallahi ta yi ƙoƙari hina ta yi wanka sau ɗaya a yini za ta taho tafsirin nan ta yi wanka ba to hi kenan da daddare ma haka za ta je ta buskudu wallahi haka za ta je ta buskudu ala ramma eh bulus kenan sunan wani idan ka je ka same ta ta yi wani wargaje kafar ta yi nan kudu hannun dama ya yi arewa haba mana tana bacci tana gwarti ki kwar ki kwar inna lillahi wa inna ilaihi mijin zai tashi zai tashi da asuba wallahi zai tada ita yanzu ko kun san daga ramadan din nan zuwa yanzu yau muna ashirin ga ramadan na yi jojin kes ɗin mata guda hudu akan tashi a yi abincin asuba wallahi uku daga cikinsu aurensu sai da ya kusa mutuwa da ƙyar da addu'a da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu na sawo kan auren Allah ya sa aka zauna kaga mutum ya same ka malam kana ina in ce ina islamiya gurin daura kun tahi daga tafsirin mata malam ce eh malam ina zuwa kuma zan zo da ita na ce to me ya faru wallahi malam kai mutum ya shigo da matar shi malam ya ya zan yi jiya na makara yau ma na makara gaza wallahi tallahi to matsalar shine in kun zo cin abinci ba ku iya ci kaɗan ba ke sunanki a cici ya ce min wallahi akwai wanda ya ce min wallahi malam na hana ta ta dinga cin abinci da yawa taki ya ce idan aka sha ruwa malam abinci kala-kala ta ante wannan ta zuba wannan ta zuba wannan ya ce wallahi sau da yawa idan ta ci abincin shan ruwa ni nake zuwa in tada ita a gurin a kwance ta yi wani hakan nan hakan wallahi tallahi ya ce don haka in ta kwanta in ta kwanta bacci malam yadda ka san an yadda buhun masara ya ce ka san dai buhun masara an yadda shi in kaga ya juya to juya shi aka yi ko na ce eh ta ce wallahi haka take hawa hawa ku ji tsoron Allah wallahi duk abin da ya jawo kuke ta ganin matsaloli kenan a cikin gidajen auren ku abin da ya jawo kenan inda a ce zaki gyara waɗannan matsalolin ki saita su ki shirya su wala za ki samu sauki amma al'amura sun ki saiti ke kuma kin ki gane kin yi wancan bai yi ba kin yi wancan bai yi ba kullun sai zuwa gidajen bokaye da turo takardun addu'o'i a'a ke akwai abin da zaki wanda wallahi ya fi zuwa gidan bokayancin sau dubu ɗari addu'a ba laifi bane a ce ake addu'a amma ke me kika yi wannan mataki kika ɗauka kamar mutum ne fa fankarsa ta lalace a ɗaki sai zai zauna yana Allahumma ta da ita Allah Allah mun roƙe ka Allah ka ta da fankar nan za ta tashi wallahi ba ta tashi ba amma fa Allah ya roƙa amma da Allah ya nemo mai gyara mana ya hau yana gyara sai kuma ya zo yana Allah Allah ka taimake mu ta tashi za ta tashi ko ba tashi ba ma'ana kina da abubuwan da su ne matsalolinki wanda suka hana ki zaman lafiya da mijinki amma sai addu'a ke turuwa ba ki ɗauki matakin gyara ba ta ina abin zai gyaru ba zai yi ba wala duk addu'a da zamu yi miki wallahi in dai ba ki ɗau mataki ba gyaran ba zai yiwu ba ki duba ina ne kike da matsaloli girki wata wallahi idan ta yi maka miya yadda kasar ruwan wankin kai haka za ka ga miya idan ku aka samu minti talatin bayan zuba miyar a kula to za ka iya gyara gilas ɗinka a kai kuma ka saita hularka Allah miya mai madubi miya mai bargo ma'ana duk ranar da ka in ka kuskura ta gama miyar kai minti talatin baka zo ka ci abinci ba ba to in ka zo akwai bargo da ya hau kai sai ka ɗaye shi tukunna Allah sai ka ɗaye bargon tukunna sannan ka fara to wallahi ku shiga taitayin ku wannan shine gaskiyar magana in ba haka ba tsarin zamantakewar ba zai muku kyau ba ko ba zai daɗi ba da haka take cewa yake cewa karki yadda idanunsa ya kai zuwa ga abu marar daɗi haka kuma karki yadda hancinsa ya tsin ya shinshinu wani abu wanda ainihin wato ba shi da daɗin shinshina sai ce wa ammal khamisa wa sadisa amma abu na biyar da na shida fattafaqqudil waqti manamihi wa ta'amihi mace ta lura da lokacin baccin mijinta ai na kawo muku hadisin manzon Allah cewa lokacin da annabi ya yi tafiya sun sauke zango a wani guri an tahi za a tafi sai abin wuyan na na Aisha ya tsinke ya faɗi aka neme shi aka rasa sai annabi ya ce to a tsaya a tsaya sai an nemo shi ana nan har aka kwana sai na Umar ko sai na Abubakar aka je aka same aka ce kana ga yarka ta tsaye da annabi a gurin da ba ruwa kuma babu ruwa a hannun mutane ya zo yana zungurinta da sanda yana dukanta a gadon baya yana cewa to kin tsaye da mu kin tsaye da manzan Allah a gurin da babu ruwa ko ta ce ba abin da ya hana ni motsawa ko kuma na yi zillo face annabi yana kwance akan cinya ta yana bacci ta ce shi yasa wallahi ina jin zafin dukan da babana yake mu ta ce amma wallahi na kasa motsi malamai sai suka onda layin wannan kalmar suka ce ashe mace nutsatsiya wanda ta san me take yi ita ne take kiyaye lokacin baccin mijinta musamman idan mijinki dan hauba haumar kasuwa ne ko mijinki ma'aikacin gwamnati ne ko mijinki iri na irin alaramma ne masu harkokin da'awa sai a fita tun safa karfe tara ba za a dawo ba sai tara na dare to idan mijinki ya zo ya kwanta zai huta ki ji tsoron Allah ki tattara yara gaba ɗaya su bar wannan confound ɗin kwata-kwata ke kuwa dama karki kuskura ki tada shi kuma karki bari abin da zai tada shi ya zo kusa da shi amma wasu matan ba su kiyaye wannan ba kuma mijin shi zai ba da doka cewa in na kwanta kar a tada ni amma wallahi ta tada shi haka ne ko ba haka ba wallahi ta tada shi wannan yana daga cikin abin da yake sa wasu mazaje suke fusata saboda galibi mutane suna da ɗabi'ar in suna bacci aka tada su ba sa so to sukan fusata su fara fada har aka kuma ya kai ga samun wata matsala saboda haka ta ce mata abin da nake so da ke duk abin da aka ce mijinki ya gaji ya zo ya kwanta zai yi bacci to ki nesa da shi ki nesa da ƴaƴansa kar ki kuskura su farkar da shi amma wata wallahi haka za ta bar ƴaƴan su zo su ta safa da marwa akan mijin wannan ya hau kan kafafun shi wannan ya danna kansa wannan ya zo ya hau kan ruwan cikinsa kuma ya zo hutawa to in kika rahin sa'a kika samu wanda ba shi da tausayi sai ta yi gaggaura wa 'ya'yan mari ko ba haka ba ne ya wartake su daga falon ya kore su sai kuma ki koma kina cewa mugu ne azzalumi baya son 'ya'yansa baya ƙaunarsu ke kuma ban san wace ce ba mun ji shi mugu ne azzalumi da ya daki 'ya'yansa dan su ya bar su bar ya bacci ke kuma da kika bar su suka zo kan shi ina so ki gaya min sunanki saboda haka matsalar mai sauƙi ne amma idan mun gane idan ko mu gane ba to za mu ta fama da matsaloli ne sannan ya ce ta ce ki kula da lokacin abincin shi wallahi akwai mutumin da ya zo ya gaya min ya ce malam da lokacin kafin na ya aure ba da matsalan abinci ya ce kawai ina tashi dama ina da indomi na katan guda ina da risho ɗina ya ce kayan miya na suna nan a cikin kwando a cikin firiza ina farkawa daga bacci sai in ɗora ruwan zafi a kan risho na ɗauko tattasai da attaruhu da albasa in yanyanka na zuba sai na kawo ɗan mayi na ɗiga sai in kawo ɗan magi na jefa sai ruwan ya tafaso ya tafaso sai in jefa indomi na a ciki sai in shiga wanka ya ce wallahi kafin na fito ya gama dahuwa ya yi lugub na gama wanka na zauna sai in juya kayana na afa na kama hanya tafi makaranta na yace wallahi haka nake hankali na kwance ba da matsala yace tunda ne aure wallahi nake ga bala'i dan a lokacin da ya aure ya gama makaranta ya fita da first class ya samu aiki yace zan farka na yi wanka na kintsa na komai na zo ina jiran abinci na na karyawa ba a gama min ba kuma a lokacin yana Gombe State University ne wannan true life story nake gaya muku yana Gombe State University a lokacin ana sa doka ta bala'i shugaban makarantar wanda ba na kama sunansa ba kun san shi idan ya zo zai sa hannu kana sa hannu a ƙasan sa hannunsa to ka kaɗe kuma a ofis ɗinsa yake aiki yana shigowa ofis zai sa hannu in ya ka kuskura ka sa hannu a ƙasar nasa to ka shiga tara uku sau uku ya ce don haka wata ran ina ji ina gani zan fita ofis ban karya ba ina ji ina gani ba yadda na iya idan na je makaranta gurin aiki sai a dinga zolayata ana cewa to ango kuma ka zama an gane yau ma'ana ya fito bai ci abinci ba yana ta kalan abin da zai ci ya ce wallahi da na koma ina jira sai na karya ya ce ban ankara ba sai gashi an turo min kwairi saboda ina yin latti matarsa ta riƙe hita ita masa abinci akan lokaci yanzu wata wata shirin tsaka mai wuya baya wuce ta munafukar Allah ana fara rata buga wuya an ce ina wani ka ji munafuka wai ita ta iya gaida anta amma bata iya gaida mijinta ba fa wai hirin tsaka mai wuya kin shiga tsaka mai wuya kuwa ai tun da dai har ba za ki bi mijin ba amma kin iya buga waya ma'ana wannan shirin baya wuce ta amma ta iya makara ta ƙi wa mijinta abincin suhur akan lokaci daga fara ramadan dinnan zuwa yanzu mijinta ya yi tazarci ya fi sau biyar za ki gaya wa aya zaƙinta a gobe kiyama kin iya ki ajiye lokacin daga marubutanmu ko marubutanku munafukai marubutanku maƙaryata masu rubuta ƙarya kin ajiye wannan lokacin baya wuce ki amma saboda munafurci lokacin da za ki wa mijinki abin shan ruwa ne ba za ki iya kiyayewa ba Allah kiyaye saboda haka na biyar da na shida muka tsaya a kai gobe za mu tahi na bakwai da na takwas da na tara da na goma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon kiyayewa Allah kuma ya saita mana zamantakewar mu amma ina gaya muku wallahi ki kula da waɗannan abubuwan ki yi jotin ɗinsu kuma ki ɗauki mataki akan kowanne ki gani wallahi sai kin mana addu'a da ni da alaramma cewa mun baki shawarar yadda za ki gyara gidan aurenki da izinin Allah sai kin mana addu'a insha Allah ki je ki gwada daga yau dinnan ki fara daukar mataki ki ga me zai faru Allah shiryar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka tuntun an harshe kokarancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hada ko ma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh